أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرف الله ga watan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne ya dace da sha biyu haka ne sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa a yau shi ne darasinmu na hamsin da bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kuma shi ne insha Allah zai zamanto darasinmu na ƙarshe a cikin wannan sura ɗin ma'ana yau za mu kammala ta cikin taimakon Allah tabaraka wa ta'ala a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta ɗari biyu da tamanin da biyu yau za mu tashi akan aya ta ɗari biyu da tamanin da uku sanin Allah madaukin sarki wa in kuntum ala safarin ولن تجدوا كاتبا فرهانا مقبولا نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم
idan ba manta ba a satin da ya wuce mun karanta wannan ayatul daini wadda ita ce ayar da tafi kowace aya tsawo a cikin alkur'ani mai girma wanda kuma tana magana ne akan hukunce hukuncen bashi da Allah madaukin sarki yake magana akan a rubuta bashi idan za a ba da bashi to ci gaba ne da ayar sai Allah ce wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban idan kun kasance kuna kan tafiya kuma ba ku samu marubuci ba ba a samu sakataren da zai rubuta wannan bashin da aka ci ba ko wanda za a ci farihanin maqbuda a maimakon rubutun to ai canji sai ai jingina an gane tunda ya kamata idan za a bada bashi sai a rubuta to idan ana kan tafiya ne ba a samu mai rubutu ba to shi kenan shi maciyin bashin sai ya bayar da jinginan wani abu na kayansa kaga idan ka ba da jingina kam ai iya ka shaida kenan ko ko yayin da mun na ci bashin naira dubu ɗari biyu a hannunka na ɗauki mota ta na miƙa maka ai ko ba a rubuta ba wannan motar ta zama shaida cewa lalle na ci bashi a hannunka saboda za a tambaya ce aka yi mota ta ta koma hannunka to wannan shine farihanun maqbuda a ba da jingina wacce za a karba hannu da hannu kenan wannan jingina da za a yi za a yi ta ne a maimakon rubutu a maimakon rubutu ma'ana aya kenan wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu alatal kitabati fartayyinu mimma tudayinunahu rahunan litakuna wasiqatan lakum bi amwalikum idan ba ku samu mai rubutu ba kuma kuna kan tafiya to shikenan ai sai ai jingina sai ka bada wani abu a matsayin jingina a maimakon wannan rubutu din da za a yi shine ma'anar farihanun maqbuda a wata kira'a ta ibn kasir da abu amr ya karanta da tada wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban faruhunun maqbuda a maimakon farihanun maqbuda a sauran malamai kuma ƙura'u suka karanta farihanun kamar yadda yake nan a cikin wannan ƙur'anin namu a rihan jam'i ne na rahan kamar ka ce bagal bigal ko bagal bigal jabal jibal rahan rihan kenan ko sakaf akwai sakaf da sukuf idan mun ɗauki wacce kira'ar kenan ta abu amr farihumun kamar sakaf sukuf rahan ruhun kenan ina fatan mun fahimta yawwa wannan dai farihanin din jam'i ne na rahan jingina kenan wasu malamai sun tafi akan wannan aya cewa wannan yana nuna cewa ashe jingina ba ta halatta sai akan tafiya kenan tunda gashi Allah ya yi magana akan jingina a cikin alkur'ani kuma sai yake wa in kuntum ala safari kenan ana ba da jingina ne idan ana kan tafiya haka wasu malaman suka ce wasu kuma suka ce a a nan gurin Allah ya ba da labari ne dangane da wani solution mana yaya za a yi a warware matsalar in ana so a rubuta kuma ba a samu mai rubutu ba to a maimakon wannan a yi jingina ba wai yana nuna shar'antuwan jingina ba ta shar'antuwa ne sai in ana kan tafiya ba ina fata an fahimce ni wasu sun makale ne da wannan cewa ai ita kenan dinginan ma dama a cikin tafiya ne in ba a cikin tafiya ba za a yi to wannan ra'ayin yana da rauni ra'ayin da ya halatta yin dingina ko a tafiya ko ba a tafiya ba a a a wannan shine fi inganci saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ya karbi jingina ko ya ya bada jinginan kai a gurin wani da yahudi da ake kira shi abu shaham al-yahudi ta yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi rigarsa ta yaƙi ya ba shi addir nasa na yaƙi ya karɓi abinci kwano talatin ya ce idan na samu zan biya ka kuma a lokacin ai ba ana cikin tafiya ba ne ana zaman gida ne wannan sai nuna shi ya halatta a jingina ko da ana zaman gida ne to a nan gurin in kun lura da aya in kun duba da ke ce farihanun maqbul ba ko a farihanin makbuza wasu malamai suka ce wannan yana nuna cewa ashe sharaɗin jingina shine idan an bayar da ita sai an karba haka imamu shafi ya shar'anta ya shar'anta jingina idan an yi ta dole ba ta yiwuwa sai da karba hannu da hannu na karbi kuɗi naira dubu ɗari biyu a gurinka da sunan zan baka jinginar mota ta to in dai baka karɓi motar nan ka rike ba to wannan jinginar ba yi ba haka aka rawaito wata magana daga Muhammad ibn al-Hasan al-Majrin Abu Hanifa shi ma da yake goyon bayan wannan ra'ayi din cewa ba halatta a yi jingina ba in dai ba a karba hannu da hannu ba sannan da zai yi a ce ka ba da jingina alhalin wanda ka karbi kudin a gurinsa bai karbi kayan jinginan ba kun fahimce ni a nan kuma wasu malaman fiqh suka daɗa fitar da wani hukunci akan wannan farihanin maqbuda din kamar yadda ibn ashir ya kawo a cikin tafsirin sa Allah masa rahama cewa wannan aya tana nuna cewa idan an ba da jingina kenan ba za a yi amfani da abin jinginan ba me dalili suka ce ai jinginar ta zo ne a matsayin canjin kamar rubutu ne da aka babu bukatar kai da ka ba da kuɗi kuma kai amfani da abin da aka bayar na jingina jingina kan ba wani aminci ba ne wata amana ce da za ka bayar wata wasiƙa ne da za ta nuna wato akwai amincin cewa ba za ka cinye kuɗin da ka ci bashin ba to da dalili za ka zo kai amfani da abin jingina wasu sun kafe da wannan suka ce ba a amfani da kayan jingina idan na baka a kaya na ko misali na baka hulata a matsayin jingina na karɓi naira dubu biyun ka to ba za ka je ka sa hulan nan ba kwata kwata wasu ko malaman suka ce a ya halatta a amfani da jingina idan da izinin shi wanda ya bada jingina misali ina da mota ta sai na baka jingina na karɓi kuɗin ka to a shari'a bai halatta ka hau motar nan ba kai wannan ra'ayin haka da daidai ne kai da halatta kawo motar nan ka ci gaba da amfani da ita ba dan dina baka a matsayin jingina sai in ka nemi izini na idan baka nemi izini na ba ba za ka amfani da shi ba to akwai matsala kamar yanzu misalin dabba mutum ya baka saniya mai nono a tattare da ita kuma za ka ciyar da saniya kana ciyar da ita tana budda nono shi ma sai ka nemi izinin mai ita ka tafi nonon a a nan ba za ka nemi izinin sa ba saboda ai ba ka nemi izinin sa wajen ciyar da ita a maimakon ciyar da ita da kai sai ka rinka ɗiban nonon kana amfani da shi in ka yana so ka rinka kawo mata abincinsa abincinsa daga gidansa kun fahimci wannan ta wannan da shi ne dai abin da za a iya faɗa a gurguje wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanan maqbura sai Allah ce fa in amina ba'dukum ba'dan فليؤدي الذي اؤتمن امانته اذا ساشن كيا امنتو da sashi ai fa in kana alladhi alayhi alhaqqu aminan wanda ake bin sa hakkin bashin amintacce ne inda sahibul haqqi a gurin wanda yake bin sa bashi din kuma ba a yi wata jingina ba falam yamtahin minhu shay'an li husni dhannihi bihi saboda kyakkyawan zatansa da shi bai karbi wani abu na abin jingina ba to shikenan falyu'addi alladhi tumina amanatahu to wanda aka amince da shi din nan fa to ya mayar da amanar nan lalle ya mayar da amanar da ya karba wal yattaqillaha rabba kuma ya ji tsoron ubangijinsa fi ada'il haqqi wajen mayar da haƙƙin da ya karba a nan abin da ake nufi idan akwai aminci tsakanin ni da kai ni ne zan baka bashin naira dubu ɗari bakwai an zo za a yi rubutu ba a samu mai rubutu ba sai aka ce a to ai sai a yi jingina tun da kai zan baka dubu ɗari bakwai dole sai ka je ka kamo wani kana da wata mota da kake hawa ka je kamo itan aji kamar a nan wasu malaman suna ganin ita jingina kamar akwai nau'i na rashin amintuwar ka cikakkiyar amintuwa ga wanda ka bashi kuɗin bai sani ko ɗan uwa suna ganewa yayin da na ɗauki kuɗi na dubu ɗari bakwai na baka bashi sai na ce gaskiya ba zan baka haka ba sai ka bani wani abu a matsayin jingina kaga wannan yana nuna ne kamar akwai ɗan tsoro tsoro ko to shi ne Allah ke fa'in amina ba'dukum idan sashen ku ya amintu da sashe ko amina ba'dukum ba'da ni na yadda da kai kai ma ka yadda da ni na yadda da kai na dauki kuɗi na dubu ɗari da kai na baka ko ba ka bane kuma kai ma ka yadda da ni ka san ba zan cuce ka ba ba zan ce ka biya ni kuɗin nan lokacin biya biyu ba kuma zan maka ƙarya in ƙara ma in ce dubu ɗari takwas ka karɓa ba kuma ni ma na yarda cewa ko da ban karɓo wani kayan ka ba matsala to shikenan tunda na amince da kai to ba sai na miji gina ba kenan tunda na amince ban karɓi jingina ba a wajen ka ban karɓi komai naka ba to falli addin ladhi tumina amanatahu wanda aka karbi wanda aka karbi amanarsa ko wanda ya bayar da amana ko wanda ya ci amanar shi kai da ka karbi kuɗi na ka je ka dawo min da kuɗi na ba wannan amana da ka karba na kuɗi ba shi ka ji tsoron Allah ka dawo mun shi wa bi taqillah rabbahu kuma kai ka ji tsoron Allah ubangijin ka wajen dawo da kuɗin nan kai ka zo na baka dubu ɗari bakwai ka kana biya na dubu dubu goma goma dubu dubu uku uku kana ci a yi haƙuri a kan masallahu ka fahimce ni yawwa fa yu'addi alladhi tumina amanatahu kuma a bayar a cike kada a toye wa bi taqillah rabbahu kuma mutum ya ji tsoron ubangijinsa wannan wa bi taqillah rabbahu dalilin nan yana komawa ne zuwa kan ashuhud mana mana afwan wato shi wanda ya karbi bashi kenan ya ji tsoron Allah ya mayar da bashin nan kamar yadda karba to sai kuma Allah ya dawo da aka lazzance kan kuma su shaidu wala tattumu shahada kar ku ɓoye shaida ai idza du'itum ila iqamatiha idan an kiraye ku ku tsayar da shaida kai lokacin da muka yi na ba da dubu ɗari bakwai ga wannan malamin aka da makalla wa alaran ma yana nan yana kallon sai aka zo aka ce alaran ma ka zo ka ba da shaida shin da gaske ne wannan bawan allah aka da makalla ya ba shi kuɗi naira dubu ɗari bakwai wala tattumu shahada alaran ma kada ka ɓoye shaida saka ce a ban sani ba saboda ban na ce ba zan fitar da kai ba a'a baka sani ba saboda ya ce ba zai ba komai ba a wala tattumu shahada kada ku ɓoye shaida shi kansa wanda yake shaida din an hana shi ya ɓoye shaida ko wa man yaktumha wanda ya ɓoye ita shaida din ha din zamiri yana kuma kan shaida wanda ya ɓoye shaida da aka sa shi ya zama shaida fa innahu atimun qalbu lalle zuciyarsa ta zama fajira atimun qalbu ay fajirun qalbu zuciyarsa ta zama fajirar zuciya zuciya ce mai datti zuciya ce mai kazanta mai sabon Allah tabaraka wa ta'ala malamai suka ce kai ba ba ba abinda Allah ya mummunan wato ya faɗi mummunan wato sakamako ko nufi a kansa irin wanda yake ɓoye shirya saboda Allah ya yi alkawari yake cewa duk wanda ya wannan zuciyarsa ta ɓaci ɓatacce zuciya ne sai yace fa innahu asilun qalbu kaman kaman kaman kaman kenan maskhul qalbi kenan an shafe albarka din a cikin zuciya wallahu bima ta'maluna alim lalle Allah mai bayani ne dalla dalla dangane da shaida da kuke ɗauka sannan masani ne mai ba ku labari ne da ilimin akan dukkan abin da ku kulla na bashi da hanci a tsakaninku to sai Allah ce mai kuma لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
a yau gurin da Allah madauki sarki ke cewa fa inna wa asimun qalbu akwai wata aya cikin Qur'ani da take goyon bayan wannan kuma take nuna irin haka da can inda Allah yake ba da labari cewa wala naktumu shahadatallahi inna idan lamina al-asimina kaji ko wala naktumu shahadatallah wanda za mu koyi shaidar ubangiji ba in mun yi haka lamina al-asimina mun zamanto cikin masu sabon Allah kenan ko ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina billahi ko shuhada'a kun kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi ku zamanto masu tsayawa da gaskiya da adalci wajen ba da shaida ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تؤردوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ita ma wannan aya tana magana ne akan wajibcin tsayawa da adalci a baya da shaida kamar yadda take wato abin da yan uwa wani lokacin ake manta shi ne duk lokacin da aka zo wani abu ya faru tsakanin wani da wani kai kana nan fa ka gani tsakani da Allah sai aka zo ana neman shaida fa wajibi ne ka je ka bada wannan shaida da saboda bai kamata ka boye gaskiya ba yi kamar kin ba da shaida kamar boye gaskiya ne amma yanzu shaida ta zama da kuɗi ma yanzu ake sayan ta mutum yanzu an zo an yi rikici ko na abu ya faru ka ce eh ina da shaida makoci na ne kana zuwa ce da Allah an kai wa kotu an yi sammaci an abin nan sai ce to nawa za ka bani abin da bai fara gaya ma kenan nawa za ka bani ha ba sai ku ka taimaka maka zo a kar ka je ka jefa ni cikin bala'i haka mutane ke faɗa amma idan kace za ka bada dubu uku ya yadda ko zai shiga bala'in a dubu uku ya biya ta ruta inda ya biya sai kashin nesa ai ba matsala to ga wannan rauni ne wallahi ko bai kamata ba bayan Allah na gari manzon Allah ya faɗa cewa su ne waɗanda idan an tambaye shaida suna bayarwa suna ba da shaida da an zo ana neman gaskiya bayarwa suke sai su faɗa su ce tsakani da Allah wani da wani shi ya kaza lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi na Allah ne abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kaso wannan lamdin lamul mulki ne lillahi na Allah ne gaba daya ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin wato sammai da gaske da kasai wa ahli halahu abidun wa huwa malikuhu ma abutan wanda ke cikin sammai da kasai duk bayan Allah ne shi kuma shi ya mallake shi ya mallake su wa in tabdu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibukum billah ko ku koyi abin da ke cikin zukatanku ko ku bayyana Allah zai muku hisabi in kun bayyana abin da ke cikin zukatanku ko kun boye abin da ke cikin zukatanku dai Allah zai muku hisabi fa yakfir liman yasha Allah zai gafarta wa wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha kuma ya yafe azaba ga wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai gaba ki a nan gurin malamai sun sabani dangane da wannan aya din me take nufi sannan yaya za a iya ya za a fassara ta a fitar da ita ba tare da ta bada wani iskali ba malamai sun yi sabani wasu malaman suka ce wannan aya din khassa ce akwai kususiya a ciki to sai suke akan kususiyar ma to wai ga suwaye ne wasu na farko suka ce wannan aya din tana da alaka ne da ayar da ta gabata bi Allah ce wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu wa abin da ake nufi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu ayyuha shuhada kenan ku masu shaida ko ku bayyana abin da ke cikin zukatan ku da shaida ko ku koyi abin da ke cikin zukatan ku da shaida yu'asibukum billah Allah dai zai muku hisabi akai ko ku faɗa ko kar ku faɗa kaga kenan wannan sun nuna aya kenan tana da alaka ne da aya da ta da ta gabata ina fata ana fahimta yawwa to wannan kenan wannan shine ra'ayin imam ash-shabi Allah ya masa rahama da imam ikrima wasu kuma malamai suka ce a wannan ayar ta sauka ne akan mutanen da suke son arna suke son kafirai mutum gashi yana cikin riga musulunci shi musulmi ne amma yana kauna arna yana son tsarin kafirci kuma baya so ya ji an taba kafirai an taba yahudawa amma baya son musulmi duk abin da musulmi za su yi na cigaba sai ya bata su kamar yadda ake samun wasu za ga duk abin da aka zo suka ji suna bata musulmi ce kai musulmi karshen zamanin nan wannan musulunci shi ne mutanen musulmi wannan zamanin ba su gane mai musulunci ba musulunci shi ne abin da zaka bar shi a zuciyarka wai ko shi waye ne wai mutane sun isu wadata za ka je kai sallarka ka je kai sallarka sai kai kadai dole sai ka je kai wazi ya ce ma musulunci ta yi wazi wai waye ne wai wannan yana wa mutane bayani kenan irin yan boko nan rudaddu waɗanda suna ganin sun fahimci addini alhali suna cikin rudu ya ce sai ka je kai wazi ka ji kana cewa wani ba yi daidai ba ka ji ka ce wannan aikin kafirci ne wa ya saka wannan kai annabi ne to sai ka ji ana cewa musulmi da suke kawo wato irin waɗannan abubuwa su suke kawo rikici a duniya ai musulunci ai azuci ne haka za ka tuna cewa ai musulunci ne ai azuci yake a musulunci kan ba azuci yake ba eh musulunci ba azuci yake ba akwai shi a zuci akwai shi a baka akwai shi a gangan jiki a aikace dole a ga an an aikata shi a aikace wannan shine rukunai na imani guda uku ko ba ka bane i'tiqadun bil qalbi ko ba ko ba ka bane wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkani haka aka ce ko ka ce i'tiqadun bil janani wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkani nun ce guda uku dole sai ta zo idan ɗaya bai zo ba to imani bai zauna ba dole sai ka yi kuduri a zuciyarka ka yadda lalle kai musulmi ne mai imani ka yadda da Allah sannan kuma wannan bakin ya furta ya tabbadan cewa shi musulmi ne kuma ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka ji na biyu wannan fa duk bai isa ba da za ka yi a zuciya kuma ka faɗa a baki bai ba sai an samu wa'amalin bil arkan gaggan jiki yayi aiki muga kana takawa kana zuwa masallaci muga an kira jihadi ka fita muga ka je kayi sallar juma'a muga an je jana'iza da kai muga an yi kaza dukkan activities na addini bugan ka a ciki wannan shike nuna mana kai musulmi ne da kwarai amma ka ce wai kayi imani amma ba ma ga kana sallah babu amalin bil arkan ko akwai babu imani bai yi ba musulunci kuma bai yi ba ya kamata a gane cewa wannan sune rukunan imani waɗanda imani baya zamantowa ya tabbata mutum ya shiga musulunci sai ya samu waɗannan abubuwa guda uku a tanke to haka wasu malaman suka ce wannan aya ta sauka ne a kansu waɗanda suke nuna san kafirai suna ƙin musulmi Allah yake cewa wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bi illah ko ku ɓoye ko ku bayyana Allah ya san abin da ke cikin zukatan ku wallahi sai Allah muku hisabi ina fata ana fahimta kun ga idan kun lura da wannan fassarorin guda biyu ai babu iskali a cikin aya amma in ba mun dauki wannan ba in aka ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi na Allah ne abin da ke cikin sammai na Allah ne abin da ke cikin kasai abin da ke cikin zuciyarka da wanda ka bayyana da wanda baka bayyana ba sai Allah ya maka hisabi akai wanda yana nuna kenan ko da abin zuci ma baka aikata shi ba sai Allah ya maka hisabi akai kaga akwai mushkila ai ko ba ka bane kenan ko da ka ba sharri ne kuma amma baka aikata ba ko da zuciyarka ba ta da kyau kai wani abu kai nufi wani abu mummuna baka aikata ba to sai Allah ma ya tsari a ba haka ake nufi ba ko da ke akwai wasu malaman da suka faɗa ka din da mu zo mu faɗa nan gaba insha Allah tabaraka ta'ala wannan ayar wasu malaman suka ce tana nufin masoya kafirai ne wadanda suke nuna kauna kafirai kuma suke nuna wato biyayya ga musulmi da Allah yake la yattakhidul mu'minuna wal kafirina awliya'a min dunil mu'minin to shine Allah ce in tukhu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah a wata ayar kenan Allah ya sani wasu malamai suka ce ayan nan gamammiyar aya ne amma ce kaga yanzu wannan bayanin da muka yi kenan khassa ce akwai khususiyya khususiyya din akan suwa akan waɗannan mutanen da muka gaya muku to ra'ayi na biyu suka ce a'a wannan ayar gamammiyar aya ce bata keɓance wani abu guda ba tana da faɗi ina fata ana fahimta yawwa riwaya ta zo daga Abu Hurairah cewa yayin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya din billahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wannan abin ya tsananta ga sabon Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka zo gurin Annabi sun mabaraku ala rukabi suka kafe suka gurfane akan gwiwoyinsu suka ce ya rasulullah kullitna min al-a'mali ma nutiqu ya manzan Allah an dora mana aikin da zamu iya yi a da as-sala wa siyam wa jihad wa sadaqa zamu iya sallah zamu iya jihadi zamu iya azumi zamu iya yin sadaka amma wa qad udiyat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha wannan aya da aka sauka an maka ta lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi gaskiya ba za mu iya aiki da ita ba manzo Allah yake cewa aturiduna an takunu kama qala ahlul kitabaini min qablikum yaso kuke ku gaya mun kamar yadda ahlul kitabi da suka gabace ku suka faɗa yahudu da nasara suka ce sami'na wa asaina mun ji kuma mun saba so kuke ku ce mun kun ji ayar amma ba za ku yi mun da'a ba bal kullu kai abinda za ku ce ku ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir annabi yace ku faɗi wannan suke ta faɗin sami'na wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sami'na wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir wai akan wancan maganar da suka faɗa wa annabi cewa gaskiya mu ba za mu iya ba ya za a ce har abin da ke cikin zukatan mu sai an mana hisabi akai annabi yake yanzu za ku je ku gaya mun irin abin da yahudu da nasara suka gaya wa wato annabawan su haka za ku gaya mu sami'na wa asaina to ku ce sami'na wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir suka yi ta faɗa suna maimaitawa suka yi ta faɗa suna maimaita wai don dai Allah ya ji cewa sun ta janye daga wancan ra'ayi da yayin da suka karanta kuma harshen su ya saba da wannan take sai Allah ya saukar da amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na kajiku wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sai Allah ya saukar da wannan to shi ne ke yayin da suka aikata haka din to shi ne Allah tabaraka ta'ala ya soke wannan aya din wannan aya yanzu ai ta yi nauyi ko ba kama akwai nauyi ba an ce har abin da ke cikin zuciyarka Allah zai zai kama ka da shi to shi ne sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to Allah baya dora wa rai sai abin da za ta iya abin da za ku iya yi shi aka dora muku wanda ba za ku iya ba ku bari kawai laha ma kasabat wa alaiha maktasabat rai tana da abin da ta aikata na lada Allah zai bata abin da ta aikata na zunubi kuma yana kanta za a rubuta mata rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ku fada ku ce rabbana ya ubangiji karka kama mu idan muka yi kuskure muka yi mantuwa ko muka yi kuskure muka bar wani abu ta hanyar mantuwa ko muka yi kuskure sai ubangiji ya ce na'am da suka faɗa ka rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sai Allah ya ce na'am rabbana wala taj'al على ولا ولا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا في الله يتي نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به في الله يتي نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين في الله يتي نعم ma'ana duk wani addu'a da suka gabaki da Allah madaukin sarki ya amsa wannan hadisin gabaki ɗaya sai na cikin sayi muslim riwayar imamu muslim Allah ran maka ya kuri ba na fassara maka amal da rasulu bane bayani ne saboda ga kaskan na shiga mata ke fago yawa sai nake na fito da wata ma'ana da ya kamata mu fahimta dangane da wannan cewa wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu hasilukum bihinna fa yakfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha to shine manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa inna Allah azza wa jalla tajawaza an ummati ma waswasat bihi anfusuha ma lam tatakallam aw ta'mal bihi Allah ya ya ya yayi yayi yayi rangwame yayi afuwa ga wannan al'umma din abinda ta kulle a cikin zuciyarta abinda zuciya yayi waswasi Allah yayi afuwa duk abinda a zuciya ne ya ta kaiwa da komowa in dai ba a yi magana da shi ba ko dai ba yi aiki da shi ba to Allah ya yi afo a kan wannan hadisin Imam Bukhari a kitabul iman kaga shi ma wannan hadisin ya nuna cewa dai kenan ayar ba tana nufin har abin da ke cikin zuciya sai Allah a ya kama mutum da shi ba to yanzu a nan gurin mun tafi akan cewa ayar mansukiya ne ko haka aka ce to wasu malaman kuma suka ce a aya kan ba mansukiya bane abin da ya shafe ta suka ce li annan nuska la yaridu ala al akhbar ai a ka'ida ta nasku haka malaman usuli suka faɗa in dai za a share abu duk maganar da kaji an share ta a cikin alkur'ani to ba a share labari saboda idan aka share labari kamar an karyata a labarin ne fa da ka duk abin da za a share to sai dai in umarni ne ko hani ina fatan kuna fahimta umarni ko hani shi yake sharewa amma labari ba a share shi yanzu a nan gurin da yace yuhasibukum billah labari ne ko umarni ne labari ne yuhasibukum billah wa in tabdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu ko ko eh abin da ke cikin zukatan ku ko ku bayyana Allah zai kuma muku hisabi wannan magana ba labari bace labari ne to ya za a ce an goge labari a ka'idar nasu ba a share labari saboda ya za a yi Allah ya bada labari kuma ya zo ce ba haka bane a'a haka su suka fuskanci ayar cewa labari ce wasu kuma suna ganin a'a ba labari ba ne hukunci ne Allah ya ajiye ko ba gane ba hukunci ne Allah ya sauke in ka aikata kaza za a yi maka kaza kuma hukunci ne nauyi kuma Allah ya so ya yi wa mutane sauki ya sauka musu kenan wanda yake wannan ayar labari ce ba ba za ta ɗauki matsayin annasu ba to shikenan idan ya tabbata cewa labari ne ko waɗannan malaman kun ce babu nasu a cikin labari ko ko da duk malamai sun ce babu nasu a cikin labari mafi rinjaye to yanzu ya zamu fassara wannan ayar ya za mu mu tafi suka ce eh lalle Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar wa zuciya cewa za ta iya yin aiki ko dan Allah ce bi ma kasabat qulubukum a cikin ayoyi da dama ko zuciya za ta iya yin aiki kenan aikin da zuciya ta yi Allah zai yi mata hisabi a kai idan zuciya ta yi kokarin ta aikata alkhairi Allah zai ba ta lada a kai haka kuma in zuciya ta yi kokarin ta aikata sharri to shi ma Allah zai mata hisabi a kai saboda aikin zuciya ne ai gaba take samu ta ta ne ta aikata ko da ku gabar ba ta zo ta aikata ba amma zuciya ta kudurce to Allah zai mata hisabi a kai to amma ai Allah ya faɗa a cikin ayar yake yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha kuma ke tabbas Allah zai yi hukunci akan abin da ke cikin zuciya amma zai yafe wanda ya ga dama wanda kuma ya ga dama ya yi masa ne ya masa azaba wannan shine ra'ayin al-Hasan al-Basri Allah ya masa rahama a cikin malamai me dalilin ka yace gashi nan Allah ya ce inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula ko da ji da gani da zuciya abin da suka aikata duk wannan abin tambaya ne wannan shine ra'ayin wasu kenan a wannan aya lalle abin da ke cikin zuciyar ma Allah zai ma hisabi sai dai ka yi kokarin Allah ya fi maka duk wannan fassara tana da tauri kuma tana da nauyi tsakani da Allah mu dai muna tare da wacce fassarar da aka ga mana hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama karara wannan ayar ya zana inna sam'a wal basara wal fu'ada wal kullu ulaika kana anhu mas'ula cikin suratul isra'i abin da aka ce shine abin da gaba duka wannan sai in gaba ta aikata dan annabi ya sai in zuciya ko da ta yi kudiri in dai gangan jiki bai aikata ba to wannan ba afuwan anhu an yi afuwa an yi rangwame in ba ka ba zuciya ka za ta yi wasu wata kulla maka wani sharri a cikin zuciya ka dai wani abubuwa wanda bai kamata ka yi ba to sai a ce shi ma sai amma ko ba kai aka gaba mu to wasu kuma malaman suka ce ma'anar aya shine Allah madaukin sarki zai yi hisabi wa halittarsa gabaki daya na aikin da duk suka bayyana ko kuma Allah zai musu hisabi akan duk aikin da suka suka ɓoye kuma zai yi musu hukuma akai abin da ka ɓoye ko yadda ka bayyana to amma suka ce zai yi musu uquba ne alama akhfuhu mimma lam ya'maluhu bima yahduthu lahum fi dunya min an-nawa'ib wal masa'ib suka ce tabbas babu matsala akan aya Allah yana yin uquba akan abinda hatta ka boye a zuciya ko da baka bayyana ba to amma uqubar da Allah zai yi maka dangane da kudirin zuciyarka ba uquba ce da za a maka ita a lahira ba uqubar tun a nan duniya take samun ka shine ne irin zazzabi da yake samun ka irin hadarin mota da yake samun ka irin fata da za a zo a yi maka barayi su wasu maka dan karen duka hasara ta zai same ka a kasuwancinka gobara ta zai same ka ambaliyar ruwa ya zo cinye maka gida ya cinye maka gona ɗanka ya faɗa rijiya wani irin waɗannan matsaloli da ka iya samun ɗan adam ɗaiɗaikunsu waɗannan su ne sakamakon kwakuba na kudirin da bawa yake yi a cikin zuciyarsa na abubuwan da suke Allah ya haramta an fahimta kaga waɗannan sun hikima ba ƙaramar hikima ba Allah zai yi azaba akan abin da aka bayyana wannan ba matsala tun da riga an bayyana a aikace wanda aka yi a zuciya ma zai azaba amma a yaushe a nan duniya ne irin matsalolin da suke samun ka wannan sakamakon wannan wato abin da kake cewa ne a cikin zuciyarka aka ce me dalilin ku suka kawo hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito shi nan na Aisha ko da Tirmidhi ya ce hadisin ya hasan gari Allah masa rahma na na Aisha take cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a a a a a a ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yaya ne ne dangane da musibin da suke samun bawa bace rai damuwa da bakin ciki da wane ne da wane ne da wane ne sauransu shi na nan sallallahu alaihi wasallam yake ce mata ai wannan yana faruwa ne dangane da abin da zuciya ta kudurce na munanan abubuwa da kaza da kaza da kaza sakamakon wannan shi ne Allah madaukin sarki yake masa ukuba don ya kankare masa wancan laifi din haka ta kawo wannan riwaya din ta Imam At-Tirmidhi to ala ayi hal da rajin magana akan wannan matsalar shi ne wancan magana ta farko da muka faɗa abin da duk aka kudurce a cikin zuciya in dai ba a yi aiki da shi ba to Allah ba zai ukuba akai ba akwai wata riwaya kuma ta Anas dan Malik da manzo Allah ce idan arada Allah bi abdihi alkhaira ajjala lahu al-uqubata fi dunya wa idan arada Allah bi abdihi sharra amsaka alayhi bi dhanbihi hatta yuwafiyahu bihi yawm al-qiyamah hadisin Imam Tirmidhi shi ma idan Allah ya tsaya da alkhairi sai ya gaggauta masa uquba sa nan duniya idan Allah yana son ka da alkhairi sai tsayar ma musulmi a nan duniya ka samu matsaloli ashe son kai ke a lahira ya sauƙaƙa maka idan kuma Allah madaukin sarki ya so mutum da kishiyar haka sai ka ga ya samu komai bai da matsala a duniya amma in yaje lahira ya shiga uku to Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu rajin magana dai wacce magana da muka faɗa wallahu ta'ala alam kuma da muka gabatar fa in tudu ma fi anfusu kuma wa takunu yuhasibukum billah fa yakunu liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha Allah gafarta yakan gafarta wanda ya dama kuma ya yi ukuba ga wanda ya dama inna Allah ala kulli Allah wa la kulli shay'in qadir inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki ne iko ne والله على كل شيء قدير يمكن أن أكدك في موجبة يعني في كل شيء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين منذ ya yi imani ya gaskata dangane da abin da aka saukar gare shi daga ubangijinsa wal mu'minun haka mu'minai ma sun gaskata sun yi imani abin da aka saukar daga ubangijinsu kullum amana billah kullu wahidin minhum kowane ɗaya daga cikin su yayi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da kuma manzannin Allah gabaki daya a kira'ar hamza wal kitabi wa kitabihi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kitabihi a maimakon wa kutubihi wa kitabihi anan kenan yana nufin alqur'ani kenan an gane ko wasu kuma suka ce wa kitabihi din yana da ma'anan aljam'u ne كما يدعى الله يشوف بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب أي وأنزل معهم الكتب muminai na gari duk sun yi imani da Allah dangane da wannan da da kuma manzannin Allah mun yi imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da Allah ya yi imani da mala'ikun Allah mala'ikun Allah akwai waɗanda suke a nan duniya akwai kuma waɗanda suke ba a ma bayyana mana menene ayyukansu ba ba mu sani ba akwai waɗanda suke a gidan aljanna akwai waɗanda suke gadi a wuta akwai waɗanda suke masu kula da ruwa akwai masu kula da iska akwai masu kula da bayi akwai masu ɗaukan ayyukan bayi suna tashi suna kaiwa wurin ubangiji tabaraka ta'ala kullum ranar alhamis akwai waɗanda suke a sayyahun ne masu yawo a duniya su kuma aikin tun da Allah halice ku yawo kai suke duniya suke da zagayawa aikin su kenan kullum akwai mala'ikun da tun da Allah ya yi duniya kai suna rukuni ne akwai wanda tun da Allah ya halicci duniya ya ce su tsaya ne cat suna tsaye akwai wanda tun da Allah ya yi duniya suna sujjada kala kala kala akwai kuma masu shiga baitul ma'mur kullum wani gida ne wani ɗaki ne a nan sama ta farko da manzo Allah yake cewa kullum sai mala'ika dubu saba'in sun shiga sun yi dawafi sun yi ibada a ciki kuma idan sun fita ba su ne za su dawo gobe ba wasu mala'ikun ne dubu saba'in za shiga to shi ne ai malamai suke sabani shin da mutane da dan adam da mala'ika wanda yake yawa da mala'iku da mutane su fi yawa mala'iku sun fi yawa da inna alaikum na hafizu kowane mutum da akwai mala'ika ta tare shi mai tsare shi kiramin katibi kowane mutum guda akwai kai malam Allah ya wa dan adam gata yau da zaka tafi ka da dan gadi kai na tafi da kai mala'ika guda mala'ika jibrilu manzon Allah ya ce Allah ya nuna mun mala'ika jibrilu na ganshi sau biyu ganin da nayi walau 600 junaha yana da fuffuke fuffuke guda ɗari shida kowane fuffuke guda ɗaya idan ya buɗe shi haka ka sajjal ufuk idan ya buɗe shi a sama haka sasannin nan gaba ɗaya ba ga komai fuka fukin ba zai da fuka fukin nan guda ɗaya sai ya saka ya cicciɓi ƙasar mutanen annabi ne ku gaba ɗaya da fuffuken nan guda ɗaya ya saka ya cicciɓo jin ƙasa sai da ya sama da ita ya kifar da ita jibrilu ka san mala'iku suna da fuka-fuki ne ba kamar mutane ba ne manyan ne mutane ba ƙanana ba Allah kuma ya kaddara ba ma ganin su ai da muna ganin su da cinkoson ya yawa Allah kuwa ba wata da zaka yi tuka duk da ka zo za ka zo za ka tafi wanda yake bin naka sai ya zo maka sai kuma ya zo maka yana daban amma Allah kai Allah Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah ala ni'matul islam wal iman wato kai ku ne Allah ya koyi hikima ce kai akwai hikima kai yadda kai to mun imani da wadannan kaga dai ban gan su ba wannan imani ai ban gan su ko mun gan su ko akwai wanda ya taba ganin mala'ika a cikin ku babu ko amma mun yi imani mun yadda to ai da wannan imanin ne malam Allah zai baka gidan aljanna wai kai imani da abin da baka ganshi ba yanzu ka ga manzon Allah ana ba mu labarin sa ai ka ga a cikin ba wanda ya ga annabi sai dai an mafarki ko ba ka bane ba aljannan nan da ake faɗa ai ba mu ganta ba wujen nan da ake faɗa ba mu ganta ba kai ɗin da yanzu shi kansa Allah ba mu gan shi ba amma mun yadda mun yi imani wannan shine imani da fa wato bambancin musulmi da kafiri kenan har ne bai yarda da waɗannan abubuwan ba amma kai ka yarda duk da cewa baka gani tunda akwai abubuwan da da yawa baka gani kuma ka yarda da su yanzu bacci kana ganin bacci akwai akwai wanda yake ganin bacci amma amma kana continue zai dauke ka kuma an yarda akwai wani abu mai suna ne bacci ko ko ba ga bane amma zai zai dauke ka ko ba gan shi ba inda a ce muna ganin bacci in ba na so ne da ya kai zai kai kar ka je ka zo yanzu ba shirya ba amma ba gan shi ba rai ni da nake ma magana na yadda ina da rai kai ma zan ka yadda kana da rai amma yana ina yana wani abu ne a jikinka ba baka san a ina yake ba Allah da hikima irin tasa duk likitocin duniya gaba ɗaya babu wanda yake ce maza inda rin adam yake ko akwai shi babu in kuma har yanzu ne a sciences na students ne ko su gano inda rin yake ba a ce ƙarya kuke arna da bakwai da Allah ba ko ba gaba ne ba duk arnan da yake wallahi bai da Allah ba ko da yahudin da yake inkarin Allah ƙarya yake duk abin da mutum zai yi na waye zai yi aiki a faɗa a ina rai yake kuma sun yadda akwai rai ko kuma idan babu shi ne ai mutum yake mutuwa ko to yanzu ɗin rai yana ina a jikin mutum a je a gyara shi Allah in ya samu matsala a gyara shi ba wanda ya ce cewa gashi wato Allah ya yi mana wasu abubuwa a gangan jikin mu wato da ya addiza mu ya gajiyar da mu da zai sa dole ma mu yadda akwai shi amma wa yake gane wannan sai wanda Allah mai arzikin imani Allah ya kara mana to ni imani da mala'ikun Allah wa kutubihi da littafin Allah ba wannan alqur'anin shi kada irin shi sittin shi ne littafin Allah ba akwai zabi akwai zabura at-taura linjila suhufi ibrahim wa musa da wasu littafan ma mun yi imani ko mun gan su ba amma da mun yadda eh Allah ya turo wa annabawa su amma wannan alqur'ani kuma shine na karshe kuma shine gobe dukkan sauran taban ka duba adalcin ubangiji malam malam Allah yana da adalci da ya turo mu a matsayin bayi yace mu masa bauta sai yace bautar da za a yi mu ga wannan littafin izu sittin gashi na alqur'ani kun gan shi na izu sittin Allah ya ce duk wani hukunci a cikin sa ne za a dauka sai za ku samu matsala ba ku gane shi ba sai ya turo dan aike na musamman Muhammadu dan Abdullahi farin jika da sai ya saukan masa da ƙur'anin aya aya lokaci bayan lokaci sai da aka shekara ashirin da uku ana sauke masa wannan za a iya sauke masa wannan ƙur'anin dare ɗaya laula nuzila alaihi hadha alqur'anu jumlatan wahida كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا الله يسوكر da shi a hankali a hankali sai yace shi manzon Allah ya zo ya karanta mana alqur'anin aya aya dalla dalla kuma ya mana sharhi ya mana bayani abinda ba mu gane da mu tambaya ya zo kuma ya bayanin daga ƙarshen hajjatul wada'i yake gaya wa sahabbai sama da mutum dubu ɗari don su ne musulmin duniya a lokacin shi aikinsa ya riga ya ƙare lakum al-islam dina na kammala muku addinin ku na cika muku kuma na yadda muku addinin musulunci shine addini dan Allah Allah bai tsaya mana hujja ba bai sauke mana bayani ba ga littafi ga mai bayani akan littafi saba annabi suka ce wallahi babu wani abu na alheri face sai da annabi ya gaya mana daidai da tsuntsu zai zo yana kadawa a sama idan akwai wani alheri a tattare shi sai annabi ya mana bayani duk wani abu na shari kuma annabi ya gaya mana ya tafi bayan shi sahabban su suka ce su ba za su zauna haka ba za su shiga duniya su yada wannan ilimin suka ne suke ta yada wannan ilimin almajiran suke ta yadawa almajiran waɗancan suke ta yadawa suke ta yadawa har shi ne yanzu ma muka ɗauka muna yadawa mu ma za mu mutu wasu su ɗauka su yada mu ma za mu mutu wasu su ɗauka su yada haka za a yi ta yadawa a yi ta yadawa ila kiyamis sa'a to menene kuma ɗan adam yake nema bayan wannan me kake nema to mun yi imani da wannan mun yi imani da littafin Allah duka shine wa kutubi wa rusuli kuma Allah ya turo manzanni ba wai kun kadai Allah ya turo annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam al'ummomi da dama da suka gabace ku an yi al'ummomi da yawa shekaru aru aru Allah ya turo musu da annabawa da manzanni bila adadin ma ba a ma san adadin annabawan ba da manzanni wanda qur'ani ya bamu labari kai mutum 25 ne amma akwai wasu biyar shi kansa qur'ani cewa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk wa akwai wa minhum man lam naqsus alayk akwai wanda muka baka labari kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin annabawa da manzanni kenan akwai kuma wanda ban baka labari ba kai kanka ba san su ba shi kansa annabi Muhammadu akwai annabawan da bai san su ba dan Allah ya ce bai baki labarin su ba sai dai je dai Isra'ila mai iraji da Allah ya nuna musu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to yanzu anan duka gaba ɗaya kun ga mun ga annabawan nan akwai wanda ya taɓa ganin annabi Isa akwai wanda ya taɓa ganin annabi Musa annabi Haruna fa Ilyasu fa Dawuda fa Shu'aibu fa Yusuf fa Muhammadu fa sallallahu alaihi wasallam ba gunki ta ganin sa cikin mana amma an ba mu labarin mun yadda to akan wannan imanin Allah zai shiga mutum gidan aljanna Allah ka ba mu muna tawakkali da wannan imanin Allah ba mu aljanna kurakuran mu da laifukan mu kuma Allah mana afuwa mana rangwame to shine ce kullum amana billahi kullum da da manzon Allah da mu'minin fa shi ta kullum da ayar amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun abun mamaki bai ce wal muslimuna ba don harka ce ta imani tsantsa da mulmai ya ce don harka ce imani ake da bukata to duk wanda ya imani da wannan kaga ya dace ya kuma samu tawfiqi kenan daga Allah tabaraka wa ta'ala idan amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubi yace la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambanta tsakanin daya daga cikin manzanni فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما muce mun yi imani da Muhammadu kawai ba mu yarda da sauran manzanni ba kamar yadda yan kirista suke suke imani da Isa suka ce ba su yarda da Muhammadu ba kamar yadda Yahudawa suka ce Annabi Isa ƙarya ne ba su ma yarda da wani abu Annabi Isa ba amma mu musulmi mun yarda da duka annabi shaibu annabi ilyasu annabi dawuda annabi haruna annabi isa annabi musa duk gaba ɗaya mun yarda kuma la nufariqu baina ahadin rusuli mu ba mu nuna bambanci akan ɗaya daga cikin annabawa wai mu ce mun yadda da wannan ko mu yadda ba shine la nufarriqu din ba wai la nufaddilu bane ba fa la nufarriqu ba wai la nufaddilu bane tafdili kam ai Allah ya fifita ai ko ba haka bane ko yawa Allah ce wala qad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd Allah mun yace mun fifita wasu annabawa akan wasu annabawa akwai waɗanda sun fi wasu kamar yanzu umul azumi min ar-rusul ai su ne manya dukansu kuma gaba ɗaya kai musu kuɗin goro shugaban su na gaba ɗaya shine nan Muhammadu kuma shine yaro shine garabi a ciki mulki kenan sai Allah babban dole zai bi karamin a shekare kuma ya yarda shi annabi Adam shine gaba ɗaya ai abul anbiya dukkan annaba gaba ɗaya kan halitta ma annabi Adam ina ce shine shine shine asalinta ko ba ka bane ba to shi kansa annabi adamu yana bayan annabi muhammadu ran tashi alƙiyama yana bayan ɗansa sai manzo Allah ya samu karama da ɗaukaka gurin Allah shi fa da yanda bijirin manzon Allah bayan hasara wa qalu sami'na wa ata'na mu'minai cewa suke sami'na mun ji maganarka wa ata'na sami'na qawlaka wa ata'na sami'na qawlaka wa ata'na amraka mun ji maganarka kun mun yi da'a dangane da umarninka yusranaka ya Allah kai mana gafara ai ihfir ghufranak yi mana gafara ko kuma nas'aluka ghufranak muna neman ka yafe mana rabbana ya ubangijin mu wa ilaikal masir makoma marataya masakada mafaka marika tana gare ka ya Allah ko ba ka bane duk wani wanda zai mutu ai zai koma ne ga Allah ko wa ilaihi turja'u gare shi muke komawa to makoma tana ga Allah tabaraka wa ta'ala لا يكلف الله نفسا الا وسعها Allah baya dora wa rai abinda ba za ta iya aikatawa ba duk abinda kaga Allah ya dora wa rai to abinda za ta iya duk abinda kaga mai wahala mai kunci to ba za ka iya ba malamai suka ce ba shari'a ba ta dora ma malamai suka ce bai azumin watan ramadana sai aka zo aka ga mutum ya nigirta ya wahala ya shiga uku nema yake tafi lahira saboda azumin nan malamai suka ce a bashi ruwa ya sha eh saboda ba zai iya ba me dalili la yukallimu Allahu nafsan illa wusaha sallah ce aka zo ana yin ta a tsaye ba da lafiya yana da uzuri yana da lafiya ba zai iya tsaye ba ya zauna yi ta azumi ya zauna yi ta azumi azumi ne mutum ya tsufa ya gaji ko kuma ba da lafiya ba zai iya ba ya ciyar mace ce tana da ciki tana wahalar ciki ko tana da goyo tana da wahalar goyo ta ciyar ta shariya babu kunci a cikin addini amma ka ji mutane yawa su suna raba mutane zikiri wai miliyan uku wai miliyan hudu akwai zikiri ma miliyan bakwai wai in ka gama Allah zai sa za ka ji aljanna ka faɗa da ka faɗa da manzon Allah ko a ce an baka zikiri ka je kai ta yi ka ji kamar za ka mutu duk abin da ka ji an ce kai ta yi kamar za ka mutu wallahi ba annabi ne faɗa ba sai ka fita daga hayyacinka a ce a ina iri sauranka baka yi baka baka baka nuna ba ana ana ana ba mutum tarbiyya kenan baki la dora ma kan tarbiyyar annabi Allah sauki yake nufin da shi yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Allah sauki yake nufin ku baya nufin ku da kunci ya ku bayan Allah وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت أي للنفس ما عملت من الخير ولها أجره وثوابه rai tana da abin da ta aikata na alkhairi tana da ladansa in ta aikata wa alaiha maktasabat kuma akwai zunubi a kanta ma amilat min sharri wa alaiha wizruhu abin da rai ta aikata na sharri kuma tana da zunubinsa ربنا لا تؤاخذنا يا الله كذا كمان عقوبة لا تؤاخذنا كذا كمان عقوبة إن كنا إذا مكمنتا muke rakkarwa ba mu abu akan daidai ba Allah kai mana afuwa dole a roƙi wannan saboda ga mun Isra'ila sun kasance idan sun manta wani abu da aka umarce su da shi ko suka kuskure ba su aikata abin a daidai ba sai a gaggauta musu hukuma sai ko a haramta musu wani abu na abinci ko wani abu na abin sha saboda wannan zunubi din da suke aikatawa amma Allah ya umarni ya umarci mu'minai su roƙe shi cewa ya musu afuwa in sun yi kuskure kada kuma ya kama su wasu malamai suke cewa la tu'akhidna in nasina ya Allah kada ka kama mu idan muka bar wani aiki da kace mu yi annisiyan muna bi ma'ana tarku kenan ko kamar da Allah ya ce nasullaha فنسيهم تركوا الله فتركهم سبا كما نتشان الله كما يتشي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي كذلك أتتك آياتنا فتركتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تترك كما يدعى يوم مستدومك كواطا دسو كيما يوم حتى دام واطا كشكا تسك فسر النسيان بمعنى الترك idan ana roƙa ya Allah ko da za mu yi sakaci mu bar wani abu mu aikata ba ba wai ma da sunan mantuwa ba ya Allah kai mana afuwa mala a matsayin dan adam mai rauni ne ai zai iya barin wani abu ba wai ya manta ba kana kuma ni kana ji kana gani an ce a danyo wani abu sai ka ci kai Allah ya samu afuwa ba za mu yi ba ko ba ka bane ba to Allah ta yafe mana abin da muka bari din kai mana afuwa shi yasa wannan ayar tana da kyau mutum ya rinka karanta ta a matsayin addu'a yana roƙon Allah awa kana ko kuma muka yi kuskure mu muka aikata wani abu wato a matsayin kuskure ba wai muna nufin daidai ba Allah duka kai mana afuwa amma Allah faɗa a cikin hadisi ya rufe al'umma ce alkasa wanda ya yana masu kuskure wa alaihi an yi ɗaukewa al'umma ta duk abin da suka yi na kuskure da kuma wanda aka yi musu na cilas rabbana wala tahmil alaina isran ya Allah kada ka daura mana wani nauyi shine isran wani nauyi wani alƙawari ahadan thaqilan wa mithaqan la nastati'u al-qiyama bihi kar ka daura mana wani alƙawari mai nauyi wanda ba za mu iya tsayawa da shi ba kar kai mana azaba a kansa kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar yadda ka daura shi ga waɗanda suka gabace mu ana nufin yahudawa kenan Allah ya daura musu nauyi ba su tsaya suka aikata wannan nauyin da Allah ya daura musu ba da aka ce Allah ya musu azaba kamar yadda Allah ya ce wa khasum ala zalikum isri ko kalmar isri ana nufin wani alƙawari da zaka dauka wa khasum ala zalikum isri ay wa khasum ala zalikum ahadi kenan ya Allah la tushaddid wa la tughlib al-amra alaina karka tsananta kada ka kuntata mana kama shaddatta ala man qablina min al-yahudi kamar yadda ka yi ainihin tsananta ga waɗanda suka gabace mu cikin Yahudawa Allah ya farlanta musu salloli hamsin su Yahudawa kuma a wajen ba da zakka Allah ya ce in kun ba da zakka ko Yahudawa ku kasa dukiyar ku kashe hudu sai ku ba da ɗaya idan kana da dubu arba'in za ka ba da dubu goma mu kuma sai aka sauƙaƙa mana in kana da dubu arba'in sai ka ba da dubu ɗaya kashi arba'in za ka kasa ka ba da ɗaya duk dukiyar ka gaba ɗaya miliyan dubu arba'in kamar misali miliyan arba'in sai ka ba da miliyan daya su kuma one over four ake bayarwa kaga ai na su yafi nauyi mu kuma namu yafi mai babu ya fi ya ya ya fi sauki zalika fadlillahi yutihi man man man yasha'u kenan bayan wannan kuma a lokacin su duk wanda najasa ta same shi ta taba ta taba shi to dole sai ya samu wuka ya yanke wannan wurin da za ka kuskure malam ka je fitsari ya taba cinyarka in Allah ya sa da in zamanin Yahudawa ne sai dai ka dauki reza ka je ka yanke wannan gurin kaga ai isran ne ko ba ka bane to ai shine wannan addu'a din wala rabbana wala tahmil alaina isran sai ka bawa mana nauyin da ba za mu iya yi ba su duk shine irin wannan nauyin haka ce ta yanke dukkunan idan na zufa ta abin nan ka san me yasa Allah ya musu wannan hukuncin saboda su ma sun karanta wa annabawan Allah ai ai da kuma da kissa da muka shafa a cikin bakara irin yadda suka wahal da annabi Musa shi yasa kuma Allah ya sauka musu da irin waɗannan hukunce hukuncen masu tauri idan ka sauƙaƙa wa kanka bi Allah sai Allah ya baka mai sauƙi in ka tsananta kuma sai Allah ya tsananta maka kuma duk wanda ya aikata wani zunubi sai an je kofar ɗakin sa a rubuta kowai duk laifin da kai yana nan a kofar ɗakin ka rubuce kenan asiri kenan malam duk yanzu mutum zai zai tabargazar da zai ma sai dai sauran gaban ma ba ruwansa eh ba ma zai gane shi ba wanda zai gane shi a yi rufin asiri sai al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah bari da kyau shi ne Allah ce wa yadan anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim da kalmar dai isran da irin wannan nauyi da ba za mu iya ba ya Allah karka dora mana kuma ya Allah ya ce na abda ko kuma ya karba ya yanzu Allah ya kunta mana najisa ne za ta zuba aka ce ka watsa mata ruwa kawai ko ba ka bane in ma ba ruwan kai kai ma kai sallan kai ba shi kenan ba sallah ne ana yin ta ba za ka iya ba aka ce ko a kwance ma kai fa ne neman an rabbana wala ta'mil wala ta'milna ma la taqata lana bi ya Allah ya Allah kada ka dora mana abin da ba mu da iko la tukallifna min al-amali ma la taqata Allah duk aikin da ba za mu iya daukar sa ba ya Allah kada ka dora mana kaga shi yasa aka zo aka farlanta da sallolin ai 50 ne manzo Allah ya taho da ita hamsin din ne dai wace taho da ita sallallahu alaihi wasallam yana tawowa inda ubangijinsa ya bashi karba yana murna yana godiya tunda shi dama Allah halice shi ne dan yayi bautar ayi ai ba annabi bane shi a gure shi annabi Musa ya ce in Muhammadu makani da Allah na ga da mutane na sun kasa kaga dai shi ana aka ga wani an dora mana musu sallah hamsin sun kasa yi yace na ga da sun kasa ka koma gurin ubangijinka ka ce ya rage maka hamsin nan taimako yawa annabi ya je aka rage ya sake dawowa annabi Musa ya ce nawa yace an rage mun ta zama ashirin da biyar yace kaga ka koma yace kaga wannan harkar baka jarraba ta ba ni ta jarraba ta ni na jarraba ta kuma malam annabi Musa ba ya taimaka mana tsakani da Allah wallahi da Musa ce maka mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbo ta shi ya karbo ta kuma ya tabbatar zai zo a cikin al'umma za ta masu yi sai da koma haka annabi ya tukaiwa da kuma wa hadisin bukhari ta zo goma yace goma nan ma tira manzo Allah yana jin nauyi dan mutum ne hayi aka ce mutum ne rukuya kunya ta safi yarinya budurwa ya lallaba a haka dai baya so din ya koma ya ji a dan rage Allah ya ce to na fa mayar da ita biyar kuma ma yi baddalu tsauri da dayya ni ba a canza zance a wurina wannan biyar din za a ba ku ladan hamsin a je a yi kai ka ga wannan hikima ce malam ai shi ne la tamil alaina isran din kaka tsora mana nauyin da ba za mu iya ba alkawarin da ba za mu iya ba kaga Allah ya karba da yace na'am annabi ya dawo annabi ta ce kaga dakata nawa ke yace yace kamsa biyar yace kaga kaga kwaya daya to ɗaya ne na gudu da mu isra'ila sallah ɗaya a rana ɗaya wata ga gare su ka komaye ka je ka ce a rage masa kaga annabi musa yana son sauki wallahi kuma ba mamaki saboda saboda ya ku tafiya annabi musa irin wahalar da ya sha da banu isra'ila kuma yana tausaya wa dan uwansa kuma kaninsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana guje mai irin wahalar da zai sha da mutane manzo Allah yake cewa ni kam na je na dawo na je na dawo kullur Allah nake ba zan iya komawa ba gaskiya yake to je da Allah kiyaye Allah ba da sa'a shi ne ba manzo Allah ta da kwariya din to yanzu abun tambaya anan shin dukkan al'umma annabi kuma ya sallar da yanzu kaga kafirai da yahuda wannan zamanin ba duk al'ummar manzon Allah ne duka su ummatu dawa ne ai kaga ashe duk ba karba ba yanzu a duniya da musulmi da kafirai su suka fi yawa kafirai duka duka al'ummar musulmi a duniya ma nawa mutum nawa ne ha eh a haba miliyan ɗaya biliyan dai biliyan ɗaya ne da rabi ko ko ka ce bai ka- ba ba kai biliyan biyu ba duniyar kuma gaba ɗayanta mutum nawa ne ake kiyasi ha wajen shida ko sama da haka ko haka ake tunani haka haka haka ake faɗa to kaga yanzu ashe ashe ashe ashe ba mu ɗauki wani obatiri ba ma sauran gaba ɗaya arna ne to yanzu ka dawo a cikin biliyan ɗaya da rabin nawa ne suke yin salloli biyar ɗin gaba ɗaya a kan lokaci kamar da ake so akwai wanda sai lokacin da ya ga dama yake yin ta ko ba kowa yake yi ba ba kowa yake yi ba ba kowa yake yi ba
jiya a makabarta mun je mun binne wata baiwa Allah da safi muke tattaunawa da wannan uwa yanda na ga yanayin mutane suke an yi mutuwa ku lura idan an yi mutuwa da lokacin da da na yanzu malam yara ne ƙanana ƙanana ƙanana haka kai za su yi malam ana ana wankan gawa nan ana zama shiru su ku suna ta ihu suna ta suyo su sabo a zo ana yin sallah saboda tarbiyya irin ta bahaushe yaran mu ba su iya su yi alwala su yi sallar gawa nan ba kai ba ma yara ba wallahi manyan mutane jiya din nan ko shekarun jiya da ido na na gani babban mutum kai sai da yana sallah ana sallah gawa kai ya tsaya na kallo saboda abar kidagumanci da dolanci da jahilci da rashin sanin addini wani aka yi fito da gidan daga shi sai da jeron wando da dogon riga kuma an zo ana yin sallar da yawon bacci a bakinsa ya tsaya kai yana yana kallon mutane musulmi ba wai yana kallon sallar gawa sallar gawan da ake ba za su iya yi ba ina jin za ku goyi bayana kuma za ku fahimci abin da nake yi idan an zo sallar gawa za a ga wasu kalle suke ba sa yin sallar addu'a ce ba addu'a ce da za a zo a yi mu mace amma ba za su yi ba to irin ana tafiya inda mutane kan suna cikin nishaɗinsu ana ta hira ana ta abin nan wani ma an je makabartar ana ɗaukan gawan ana sa fa ana ta bugo masa waya tana ta kiɗa tana ta abin nan da sauransu mutane yanzu mutuwar ma ba sa tsoronta wallahi nake ga maka mutuwar ma yanzu mutane ba sa tsoronta malam da yaro ko wallahi layi in mutuwa aka yaro ba zai iya bin layin ba sai ka ji an kai mutuwa aka yi to yanzu ba ko jiya wallahi sai muna yi muna koran yaran nan suna kama motar gawan nan ta kudu suna binta suna dalewa sha'awa suke su kama subhanallah ina lura da ɗansu da sirati ko muke ba za a je gawa makabarta ana ɗaukan gawa ana sa mutum ya bugo waya A- da Allah kayan abin a ɗaura musu dubu biyar biyar kaza kaza kaza da Allah kaza kaza muna makabarta ne ina zuwa kaza kaza kaza babu abin da ya dame shi ana gama wa kai mutane su tafi kowa ya je kama harkarsa wanda aka masa mutuwa shi ne ke shiga damuwa shi ma da an gama lokacin da aka gama ya riga ya manta ya shiga wasu harkokin kuma wanda aka sake tafka masa kuma shi ne ya shiga damuwa to wallahi wannan gafala din kai ne ne karka yadda ka fada cikin ta Allah duk lokacin da aka yi mutuwa ka ji kamar kai ne ka kaddara yanzu in ni ne nake kwance wannan makarai yau ina zan je ina me zan ce wa ubangiji ne ka kaddara ka ji mutum nan ka ce tab yanzu wani yana kwance yana lahira yana ganawa da ubangiji zai wani yau mai zai cewa Allah ka rinka tunani saboda mai dan ka gyara aikinka ta wannan masu zuwan ma kenan wasu wallahi ba sa zuwa makabarta akwai mutumin da baya zuwa sallar gawa baya zuwa baya bin gawa baya zuwa makabarta kuma suna jewa a cikin al'umma dan duk lokacin da za a yi sallar gawa ma shi baya nan idan da sassafe ne za a yi ta shi bai tashi daga bacci ba inda rana ne ya tafi kasuwarsa inda da dare ne bai dawo daga hira ba in ka ga ya je sai ranar da aka kai shi kare da gaske haka wani bawan Allah ya yi yana nan mai hali ne mai matsayi a unguwa duk abin da za a yi ta mutuwa duk layi in dai za a yi mutuwa ba zai fito ba za a aika masa ba zai fito ba shi kullum yana kwanci a gida da mun ba a matashinsa inda ba ya tashi sai bayan goma kuma ko da ya tashi a lokacin aka mutuwa zai buga motar sai sa tintar gilas din sai fita ya tafiya sa ta tafi sai dan sai mutu babban dan shi daga wankan gawa tukun ya rasa wa zai wanke masa gawan nan makotan ko kowa yana nan da shi dama ya fara laluma wa zai kowa zai ta to muna zuwa ce shi ke sai ƙara gaba wannan zuwa sai sai ga wannan ya buga babur ɗinsa ya ƙara gaba ce kai ku ce sai ku rabu da shi wannan ya buga babur ɗinsa ya wannan hauke kin sai tafiyarsa ya rasa wa zai wanke masa gawa haka ya tattara ɗan ya kai shi unguwarsu gidan ubansa idan ya ce yaya aka ba a wanke shi a unguwar ku zai ce wallahi ban samu masu yi ce ka koma da su tun da baka da mu'amala mai kyau ka je sai ka wanke shi da kanka babu masu sallar babu masu wanke gawa saboda muguwar mu'amala wallahi dan adam ya kamata ya ji tsoron Allah matsayin ka mulkin ka sarautar ka kudin ka matsayin da kake da shi a cikin al'umma kai ya raba ka da jama'a ka wallahi kaga harkar makotan nan da ake yi wallahi duk abin da za a rinka ganin ka a ciki yana da muhimmanci tsakani da Allah zan gaya maka yana da muhimmanci larura ta kusa mutum unguwa da an yi kayya kayya a ga kai ma ka fito mutuwa ne aka yi a ganka kana gaba gaba idan na ka yi zo wata rana ko ba ka nan makotanka za su tsaya su yi maka akwai mutumin da baya nan aikin hajji ta fi umra Allah ya kawo mata sa haihuwa tsakar dare wallahi makocinsa ne ya fita aka buga wa makocinsa ya jawo mota ya ɗauko iyalinsa suka shiga aka ɗauko wannan matar tana naguda tana wayyo Allah na mutu na shiga uku miji na baya ya ɗauke ta kai ta asibiti mai tsada aka kwantar da ita aka ta haihu ya fita ya je washe gari ya je wani wani so ya je sayo kayan baby gabaki ɗaya ya yi soyayya ya sayo mata nama da abinci ya sa matarsa ta gida ta dafa mata abinci suka dawo da ita gida ya kada mata goma da arziki ya komai da komai ce kuma ta rufe bakin ta kace duka gara da gidanta bawan Allah ne ya dawo yana ya dawo daga tafiya yana kayya kayya zai kaza duk abin da zai sai sai ya alhaji wani ya sai makocin ni ina ganin mutumin ya san shi kuma wallahi ni na san wanda ya wallahi kimar mutumin da nake gani wato iya kima amma wani wallahi tallahi ko giyarwa ce ka sha baka isa ba larura ka samu iyalinka da daddare ka kwankwasa masa wai ya baka mota ko ya kwanci mota wai a bada aro akai iyalinka asibiti baka isa ba malam ka san mota din nan wasu mutane sun mai da ita yadda ka san wato wato wani abin da yake laya masu hu illal mutafal mota wani mota ya mai da mota wani abu mota ta ba ta yi wa al'umma komai baya daukan wani baya yi wa wani lift baya iya taimakon al'umma ta unguwa da motarsa ko makabarta ne wallahi shi kadai zai tuka ta yi ba zai dauki kowa ba ni kike nema a duniya me kike nema me kike so kuma wato wallahi malam dan adam abin tausayi ne in kaga yana aikata irin wannan kuma abin da fi komai ciwo idan bai da wanda zai tunatar da shi wai suna daukan duniya wani abu saboda kudin da kake samu rigar da kake samu hular da kake sawa aikin gwamnatin da kake mulkin da kake da shi kudin da kake shigo ma suke dawa wallahi wannan ba shi bane ba wannan ba shi bane kuma kaga mutanen nan da kake gani jama'an nan Allah yana karban addu'a su mala'iku suna jin abin da mutane suke faɗa na alkhairi akan ka suna rubutawa haka duk abin da suke faɗa na sharri akan ka suna rubutawa Imam Malik cewa yayi na ubu billahi min tasabu'il alfina Allah ya raba mu da azo ai ta bin mu kowa ya faɗi sharri akan ka bai da kyau bai da kyau kai kokari ka zama salihi na gari ko mutumin kirki idan mun wannan shine zai samu gama da duniya lami lafiya an mutum da yi wannan akwai abin da sai a rayuwar dan adam Allah ya yafe mana Allah ya sa mu cika ya mu cika mu cika da imani Allah yana nufin sauki ne a gare ku baya nufin ya ainihin wato tsananta muku Allah kada ka kama mu abin da muka yi na kuskure kuma kada ka dora mana nauyi irin wanda ka dora wa magabatan mu wanda ba za mu iya yi ba ya ku anna ya Allah kai mana afwa tajawaz wamha ko wamhu anna dhunubana waghfir lana ya Allah kai mana gafara kai mana afuwa kai mana gafara dangane da zunubanmu ya Allah kada ka kunyata mu ranar tashin alkiyama a gaban al'umma malam akwai mutanen da za su kunyata za a kunyata a kiyama za a zo gaban jama'a ka san hisabin da ake a kiyama cewa ake wane dan wane jikan wane dan wuce ne a gaban al'umma malam a mika maka littafinka فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأن أكباش لتافي تهنن حقهم كما تبايا فسوف يدعو سبورا يسمي ذلك cewa na halaka na halaka Allah ya ce a can la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kaseera kada ku kira halaka daya ku kira da yawa ku ci cewa mun halaka mun halaka kuma bai da amfani ka nemi afuwar ubangiji ka nemi rangwanansa kuma kai ta addu'a kada Allah kunyata ka wani yana cewa da mukunyata a duniya wanda mukunyata a lahira haka wasu suke faɗa wai da kunyar duniya wai gwanda ta lahira to mu Allah ubangiji ya raba mu da duka gaba daya fansona warhamna Allah kai mana rahama muna neman rahamarka duk abin da zaka yi na ibada fa baka samu komai ba in ba rahamar ubangiji ba manzo Allah ce ba mai shiga a cikin aljanna a cikin ku ba wanda aikin ku zai shiga da shi aljanna a cikin ku in ba da rahamar ubangiji ba suka ce har kai ya manzo Allah yake wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl hanni illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl sai Allah ya lullube ni da rahmarsa da falalarsa ashe shi yasa yana da kyau ku riƙi falalar ubangiji malam ibadan muna nan muna yin ta amma idan mu ka dai aka jiya mana hisabi akan abin da idan mu yake gani zamu kai labari kana zuwa gida ka tun ka kwanta za ka bude satellite kana so ka ga me ke faruwa a duniya dole ka gama tana labari a tsirara dole ana labaran nan ko nake ko wani abu za ga an nuno mace cikin tsaraici ko a dan sa kiɗa ka dan ji ko in labaran kake ji za ka ji an faɗi ƙarya ko kuma za ka ji an sa kiɗa in mota kake tukawa kana tafiya dole ka zama cikin tsaraici wurin aikin ka dole ka tanye wani abin dan adam ne ba za ka iya ba ya kamata ka zo karfe takwas ko karfe goma ba za ka iya ba wata ran dole sai karfe sha ɗaya za ka zo ko kaza waɗannan ƙananan abubuwan duk suna da buƙatar mutum Allah ya nemi Allah ya bai masa ba dole sai da yawaita ibada mai dabara shi ne yake cika akawun cikin sai ta ibada ita ibada dai an zo ana ta ɗiba ana ta ɗiba ana ta raga dai kana da aikin da yawa dan ladan ka ake ɗiba in hakkin wani ne ka tara hakokin jama'a to kana da lafiyar fili salloli karatun qur'ani sadaka zuwa makaranta zikiri salatin annabi kyauta faranta wa mutane yin aiki alkhairi duk wannan kana da su kayi don Allah an ɗiba an biya wancan an ɗiba an biya wancan an ɗiba an biya wancan ana ɗiba abin yana raguwa ana ɗiba abin yana raguwa ka tara da yawa da yawa sai a zo a auna zanubinka da sauran ladan sai a ga ladan da har yanzu yana nan da yawa saboda a duniya ka wahala kai ne azumin nafila kai ne qiyamul laili kai ne karatun alqur'ani kai ne salatin annabi kai ne zikiri kai ne da'awa kai ne ayyukan alkhairi ashe wannan wahalar da ka sha a duniya zai maka amfani a lahira to wanda ya waye da komai fa za a zo ana neman abin da za a kwasa din za a rasa komai malaiku ya ce ya Allah wannan bawan Allah ba shi da abin da za a biya abokanan jayayyarsa Allah zai ce ku ɗebo zunubin abokanan jayayyar nasa ku dinka masa aka za a ta ɗebowa zunubin mutane dan uwanka da ka cuce shi ya ji yayi zina sai a ɗebi zunubin sannan zina a zo a loda maka saboda ka cuce shi dan uwanka yayi caca sai a je a ɗauko zunubin sannan caca saboda ka cuce shi kai kuma baka da aikin ladan da za a biya sai a ɗebo zunubin sannan caca kai baka yi caca ba an baka ladan zunubin caca to kaga amfani yawan na taikini kenan da istighfari da salatin annabi wani gane yake a to ai muna da imani yaushe sai na tashi ina sallah ina kaza ina kaza wallahi ka yawaita ake alkhairi ka yawaita shi yasa qur'ani yana son mu da yake ji ake ta yawaita irin waɗannan kalmomin kai mana akuwa ya Allah wa'fu anna kai mana rangwame anta maulana kai ne majibincin al'amarin mu nasiruna wa hafizuna wa waliyuna mai taimaka mana mai tsare mu kuma majibincin al'amuran mu fansurna alal qawmil kafirin kuma ya Allah ka taimake mu akan mutane waɗanda suke kafirai ne azzalimai makiya Allah makiya manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin hadisin wato Abu Mas'ud annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa riwayar Bukhari cewa wanda ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu al-ayatan min akhir suratul baqara man qara'a bihima fi laylatin kafatahu duk wanda yake karanta waɗannan ayoyi in zai kwanta bacci to sun ishe shi me sun ishe shi malamai suke suke ta sabani mafi rinjaye abin da aka faɗa sun ishe shi a matsayin kiyamul layl in dai ka karanta wannan amana rasulu yau in zaka kwanta insha Allah Allah zai sa a rubuta maka ladan kayi sallar dare wasu suka ce kafa tawo sun ishe shi za a bashi kariya da tsaro duk wanda zai kwanta yake karanta amanar rasulu albishirinsa wannan ayoyin sun ishe ka gadi suna da albarka suna da matsayi da haka amana su da ayoyi ne waɗanda suna da albarka kuma suna da amfani yana da kyau bayan Allah mutum ya rinka karantawa kuma kandi ne da Allah madaukin sarki ya sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sammai kuma da hadisin Imam Ahmad ya faɗa riwaya ingantacciya dan uwana musulmi wannan shine karshen tafsirin suratul baqara da muka yi a cikin wannan masallaci albarka wanda alhamdulillah muna wa Allah godiya mun karanta wannan sura din tun daga farkon ta har karshen ta tana da ayoyi har guda ɗari biyu da saba'in da shida a wata a wannan riwaya din kenan wata kuma ba haka ba a mun yi ta a cikin zama zama zama sati sati hamsin da bakwai yau wannan shine satin da na hamsin da bakwai kenan wannan yana nuna cewa a cikin rayuwarmu mun cinye sati hamsin da bakwai kaddara wannan shine farkon rayuwar mutum a sati hamsin da bakwai din nan sun tafi muna fatan zaman da muka yi da ni da ku a nan gurin Allah madaukin sarki ya tabbatar mana da ladan kuma ya yafe mana kurakuran mu kuma ya ba mu ikon aiki da abin da ke cikin wannan sura din suratul baqara sannan kuma abin da muka yi na kurakurai ko tuntuɓen harshe ko karancin fahimta ko ɓacin rai ko zafi muka yi zafi ya sa muka faɗi wasu abubuwan da bai kamata mu faɗa muna fatan Allah mana afuwa wanda kuma muka faɗe su a daidai din ko da an ji zafin su Allah sa a gane a yakin su Allah sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma muna fatan Allah ba mu dacewa sati mu zuwa insha Allah ta'ala kuma za mu shiga cikin suratu Ali Imran abin da na faɗa ne dai Allah ka ba mu lada wanda muke da kuskure ko cikin insha Allah mana afuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته bara mu an samu da yawa saboda kurewar lokaci amma na ajiye su sati ne zuwa insha Allah za mu bi ta kansu cikin jami'an Allah wannan bawan Allah addu'a yake nema cewa ya siya wani form na soja kuma sun yi jarabawa har an yi screening amma suna jiran sakamakon jarabawa shi ne ke bukatar ruwa da sai baka mishi da addu'a Allah madaukin sarki ya ba shi za'a kuma ya ba shi dacewa mu muka addu'a Allah ubangiji ya baka dacewa kuma ya baka saba kai kadai da duk ɗan uwa da suka je akwai da suka yi na air force da sauransu da kuma ɗalibai ma da za su fara yin jarabawa ko suka fara yi ma yau ina jin sun fara waye ko da duka da kowane da su yi jan ma rana asabar muna muku addu'a gaba ɗaya Allah ba ku dacewa Allah sa a yi abiri kuma Allah kiyaye ku da shanin alƙalami yace wannan ɗin aikin sojan da yake yi ko abin nan iyayensa sun yadda suna so amma ɗan uwansa ba ta so shi yasa yake cewa taimaka mai da addu'a yana da kamar hasada ake masa insha Allah Allah zai taimake ka tunda ma iyayenka suna so aika dace kuma iyayen ka suna su aika dauci wannan bai Allah kuma daga masallacin mata ne ce dan Allah malam ina so ka sanar da mu idan akwai wani salati na kudusi wai salatin kudusi ko kuma salatin tunajjina da da ake cewa wai ba ta yanda za ka karanta baka ci jarrabawa ba wai haka aka ce musu to malam shi wannan salati yana da asali idan yana da shi to malam akwai mana Allah ya saka malam da alheri da kuma mai shi ya lafiya ba dai a wannan masallacin kan da a koya miki salatin da na koya ba a gararsa almuhim wannan tambaya ce mai kyau kuma abin da yake nuna cewa kun ga yanzu duniyar mata mata fara gane ta yi nisa wajen gane sunna ke Allah muku albarka da kuke da tunani idan an gaya muku wani salati ku rinka tambayar malaman sunna ya inganta ko bai inganta ba waɗannan salatai ba su da asali ko ba su inganta ba amma saboda sabon wani sun samu su aƙidan ne ba wai sai aka rataya shi da jarrabawa wanda ake sa a filin zikiri aka ce wai in dai an karanta an yi jarrabawa sai an ci a ba haka bane ba menene addu'a cin jarrabawa kawai na ɗaya ke a ki karatu ki duk da karatu sannan kuma ki rinka tashi cikin dare karfe uku uku da rabi kina ga ubangiji ina tabbatar muku insha Allah ba ki rinka roƙon Allah Allah ya datar da alƙalaminki Allah ya datar da ƙwaƙwalwarki Allah ya datar da hannunki Allah ya datar da bakinki da faɗin daidai Allah ya datar da tunaninki kuma ki rinka yin sadaka ki rinka taimako ki rinka bin iyayenki in kina da miji ki rinka masa da'a ki yi tawassuli da wannan Allah zai baki dacewa amma duk wasu addu'o'i da ake wa mutane wai idan mutum wai shi da jaraba wai tabbas ya ci in da aka ne da kowa ya je ya ci ba sai a je a ta karɓar wannan addu'o'in da haka ba su da ba su da wani asali kuma ba da alaka da wani jarabawa ki kiyaye kar ki karanta ni shawara ta kenan da ke baki Allah kuma ya tabbatar da mu da bamu dace jarabawa kan ga babban mata lahira tana nan zuwa ita kamata a kuma da hankali na kan Allah samu dace ga wata takarda nan masha Allah tabarakallah abun mamaki ko da ke ba abun mamaki ba ne da mun sunnar ubangiji haka ta gada um, wannan ba Allah ke cewa malam assalamu alaikum ni dai dan shi'a ne amma ina son mu dawo sunna a musuluntar da ni yace wannan karatu da kuke yi shi ya ganar da mu wannan hanya ta sunna wallahi ba ba wanda na tsana kamar ahalus sunna ma'ana lokacin yace yana shi ya ce wallahi ba wanda ya tsana kamar ku ahalus sunna yace amma don Allah ina nema ku yafe mini ku yafe mini ku yafe mini ni kan na koma sunna to ni dai da na karanta takardar ni na yafe maka kaje an kama da su yafe ma kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala duk wasu yan sunna din da kake yin kiyaya da gaba da su bi idinillahi tabaraka wa ta'ala za mu iya aran bakin su mu ce maka sun yafe maka dan mune maka albishir Allah tabbatar da kai akan sunna kuma ba babu shakka fa hanyar sunna fa ita ce daidai bin manzon Allah fa shine daidai bin sabon manzon Allah fa shine daidai babu fa shakka akan wannan abu ba wai ka maka ne bane ba raba kaba bane ba wai bari mu shiga mu duba mu gani ko ko ko daidai ne ko ba daidai ba a wallahi tallahi shine daidai duk wanda bai bi manzon Allah ba dan wuta ne ko shakka babu ko kuna shakka a kai babu shakka ana ma wani wani raba kafa ma akan mutum ya kiban annabi kuma shiga aljanna to wanda yake yana da awas sunna fa wanda yake zai rayu ne akan addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana shakka akan daidai din sa sai dai kai Allah ya kama shi da yan kurakure da laifuffuka da zai iya yi na rauni na dan adam amma hanya da take daidai shine hanyar da take ta yadda addinin musulunci shine addinin manzon Allah kuma irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan Allah madaukin sarki ya yafe mana gabaki ɗayan kuma ya dora mu akan hanya ta daidai kuma ya raba mu da hanyar kuskure kuma sauran yan uwanmu musulmi da basu gane hanyar sunna din da ubangiji Allah ya ganar da su mu kuma Allah ubangiji ya daɗa tabbatar da mu akan daidai din kuma ya samu mutu akan daidai ya raba mu da kuskuren baki ko kuskuren harshe ko kuma gocewar rayuwa idan ya zo ɗaukar ran mu ya ɗauki ran muna musulmi masu imani abubuwan da muka yi na kurakurai ko tuntuban harshe kuma Allah ya mana afuwa sai mu dakata a nan saboda kurewar lokaci muna fatan Allah ubangiji ya hada mu cikin aljanna kuma ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh